السلام عليكم والأشياء سورة النجي سورة الروم سادعة السلام عليكم أسمع آية النبي الشيلة والذي كان يسلمنا على المال الشيلة سيدي وعمر المسلم له نحن في كاس من الوحي والنسيح مثلا الخير محمد بشير له نحن والسلطي رضي الله عنه رحمه الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين يقوم بالناس يهم فيها كثير وكثير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإمداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يوم يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شكير وسعيد فاما الذي تشقوك في الدين لهم فيها كثير وشهيد يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه رانا القيامه رانا يوم ياتي رانا يازو وذلك يوم مشهور وما نؤخره اي نؤخر اليوم يوم ياتي لا تكلم آه rami in ta zo za ta tallabu nafsun wata rai ba ta isa ta yi magana illa bi izini sai da izinin Allah fa minun shaqiyun wa sa'id anan gurin ta yi wani ya tsanci alƙiyama ba ba wanda zai iya magana la yatakallamuna illa man azna lahu rahman wa qala sawaba ba ne magana a cikin alƙiyama sai wanda ar-rahman ya mar izini kuma ya faɗi kalimatu sawa menene kalimatu sawa la ilaha illallah muhammadu rasulullah to lallai farko in an zo ba ne iya magana ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim hadisin ceto manzala sallallahu alaihi ce wala yatakallamu yawman ahad illa al-anbiya' وكان دعاؤهم اللهم سلم سلم yace rannan ranin alkiyama saboda dalala ba mai iya magana sai annabawa su ma addu'a na Allahumma sallim sallim cewa yau kan kowanne inda ya kubuta daga shi to ya gode Allah wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akin bi aina to sai an yi ceto an ba da izinin magana sannan ne sai Allah ya yi izini ta yi illa wata jinan da hurra amani lafi kuma shafafi illa mana zuwa lara mai kalfa ba ceto ba da yin ceto sai wanda Allah a raman ya mai izini ceto kuma ba mai magana ya mutu illa mana zuwa lara mai wa rafiya lahu kaula to idan Allah ya yi ta yi maganan a cikin waɗanda suka zo filin kiyama mutum biyu ne ba na uku ba minu shaƙiyon a cikin su akwai tabbataccen ɗan wuta wa sahihin akwai tabbataccen ɗan aljanna a alhafiz abu ala ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda daga babansa umar ibn khattab cewa da wannan aya ta sauka sai sai na wuri yace ya rasulullah ففيما نعمل إذا فيما أفرغ منه أو فيما لم يفرغ منه yace ya rasulullah in dai an gama dan aljanna mutu tun yanzu dan wuta ne الشقي من شقي في بك أمه دان الجنة دان الجنة to aiki ne muke yi muna aiki akan abin da yanzu ne yanzu abin ke faruwa har wurin Allah ko kuma abin da wurin Allah an kammala ne buɗa shi kawai yake wato umurin yukiha la umurin yafshahiha lamura ne wanda Allah ya kammala su buɗe su yake yanzu yau din nan ranar litinin ta yau ba yau Allah da ce ta ba yau dai ya buɗe mana mu muka ganta talatar gobe an gama komai da zai a cikin iyaka ana buɗe mana kaɗan littafi ne yanzu ba mu gama karanta litinin ba sai mun kammala biyawa sai a buɗe talata mu fara biya ta tun da asuba har zuwa ita ma ta ƙare sai a buɗe mana littafin da araba mu ga ayyukan da suke ciki a buɗe mana alhamis har baɗi har ranar alƙiyama har ma gaba da alƙiyama lamura ne Allah ya kammala su buɗe su yake ba ƙirƙira yake ba Allah ba yana initiating ba ne revealing yake bayyanawa yake ba ƙirƙira ba ya kammala komai su ba da masa to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam masa i'malu yadda fi ma ukhrija min i'malu fa kullun muyassar bima khuliqa lah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba amsa cewa ku ci gaba da ayyukan da kuke yi kowanne an horar da shi zuwa ga abin da Allah ya ce shirinsa ne alƙalma kuma sun gama rubutawa shi dai al'amura kawai su barci a idanun su gani ki fadi da shafi masa yi ba amma lazi na shakku fafi ne a nan wurin kaga abin da malamai suke kira lafkun wa nashrun mushawwash ba wato ba murattab ba cewa an naɗe karatu wajen warware shi kuma sai aka warware shi a baibai. Faminun shaƙiyun fa'amman da zina shakku, wa fa'idun wa amman da zina fa'i. To kaga ayar farko faminun shaƙiyun ne a farko. Fa'amman da zina shakku, wa amman da zina sa'i ya oke zai zama lafkun wa nashirin muranta an naɗe karatu wajen warware shi ma a jere aka wasu an fara ba kamar yin matakkiyar tujuhun wata suwar tuju ba tafiyar tujuhun wa an mallaci ne zai ga tujuhun fafira na tunani wata suwar tujuhun wa an mallaci na suwar ta tujuhun a kafar tufa da imani kaga wancan an naɗe karatu wajen warwarewa sai aka birkita ba a jeranta ba ta fara da tafiyar wujuhun amma wajen warwarewa ta ta fara da fa'amman da jinsuwar da wujuhu sannan ta biyu da tafiyar wujuhun shine a farko a wajen da aka yi lafiyar karatu sai ya zama kuma wajen da jin fafira mutum layi nan kuma an naɗe karatu wajen warwarewa a jere ya zo shaƙiyun fa'amman da jina shakku wa fahidin wa da jina sahi to fahimin a cikin su akwai shaƙiyun wa sahi wane ne shaƙi kama an tambaya sai ce fa'amman lazi na shakku suwaye jikiyai fa'amman lazi na shakku famin nari waɗanda suka zama shakiyai waɗanda suka yi rashin rabo na duniya da lahira su ne ‘yan wutar abubuwa da firin mashahiyar suna cikin wutar nan suna gurnani suna ƙara zafir ƙaraji na kirji shahir ƙaraji na makogoro a lokacin da ke kirji ake zafir in ya zo makogoro ake shahir a na wufiya zafir wa shahir khaliji da fiya khaliji da fiya خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد خالدين فيها كما شكيان da suka shiga wutan nan ba kwana biyu uku mako goma ashirin watanni shekaru ba a'a za su dawwama a cikin kare gina fiya ma damatis samawati wal ardu matukan sammai da kasai suna wanzu anan wannan ibara ce da larabawa ke amfani da ita wajen nuna daimuma na abu cewa abu zai dawwama dindindin sai ce matukan sammai da kasai na nan idan ba haka ba ai lokacin da aka ce lahira kan wal ardu jami'an qabdatu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yadihi kasa gaba ɗaya ta sammai bakwai duk suna naɗe ne a tafin ikon ubangiji subhanahu wata'ala yau mace baddalul arzu gairar arzuwar samawa an riga an tattara su an naɗe su ma'ai amma kuma sai ce ma da mafi samawa za su dawwama a wuce matukan sammai da ƙasai na anan sai malaman tafsiri suka ce yana nufin samman aljanna da samman wuta matukan samman wuta na nan ƙasan wuta na nan saboda akwai sama a wuta akwai ƙasa wuta lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash akwai mayabai na wuta ma akwai shimfidu na wuta akwai lullubi na wuta ko kuma shimfida ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbu ko kuma a'a ma damati samawati matukan sama tana nan a sama ko tana da daɗi ko Allah a tarihi ko ai sunan da ne sama ko kaga tana da daɗi ko Allah ya sunanka ƙasa da haka ma ja mutu sama wato ƙasa matukan sama tana amsa sama ƙasa ma tana amsa ƙasa to za su dawwama a wuta illa ma sha a rasu sai dai abin da ubangijin ka ya so wannan istisna'i shi ne ya hau kan waɗanda za su shiga jahannama da ƴan wuta saboda mugun aiki su suna masu imani amma sun aikata miyagun ayyuka da zai kai su wuta wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito mana a kitabul imani har ma ana kiran su jahannamiyun yan wuta jahannam yan jahannam suna cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace don sai a bashi dama sai yace ya kwaso su alaihi salatu suna suna cikin su sun kone sun babbake ba inda bai ci a cikin su ba sai wurin sujjada nan ne kawai wutar jahannama ba ta iya idan cikin da manzara su lafi da sai a je a musu dashe a dasa su yadda ake dasa shuka a musu ban ruwa a rene su yadda ake nunan dashe su farfado har duhun jahannaman ya wanke annan su lafi da yake ba kwa gani ganye idan ya yi kore ya bushe ruwa yana ji ta kasu zai ga yana da ya yi yalo sai kaga yana sana raguwa na raguwa yana komawa kamar zai zama ɗan gidan yaka yace to waɗannan mutane haka za su zo su zama a ƙarshe sai an wanke su ba inda ya rage alaman mutu a cikin sai ɗan kaɗan a gosha kaɗan za a ɗan bar mutu da iska shiga wuta za a gane cewa waɗannan baiwan Allah ya fitar da su a wuta ba don haka ba da ‘yan wutar idan aka shiga da su a nan hadisin ya faɗi za a ce su wajen sawu a sawu na hudu in manzo Allah ya koma wuce sannan sun zai ɗebo sai Allah ya kai sawu ƙarshe ma za a ce ina wanda yake a zuciyarsa akwai misalu habbati wanda yake akwai gwargwadon ƙwayar komayya na imani min harjan gwargwadon ƙwayar komayya na imani a zuciyarsa a cikin shi a wuta sai a tsamo su daga wuta idan aka tsamo su waɗannan abin da ke ba su ba yake alheri ba tun da suke ko zanna ko wace ibada ba su amma sai a kamo su a je a rene su a wanke su a kai su aljanna in yan aljanna suna kiran su sai aljanna ba waɗannan fa ya buɗe kansu da kamanni da ban tashi sunan su jahannamiyun to wannan su ne istisna'i da illa ma sha a rabu sai dai waɗanda ubangiji ka yi su zai fi su daga wuta ya kawo su aljanna bayan kuma mugun aikin su ba saba yin aikin ma alheri a duniya ba gaba daya to shi yasa sai ya kare ayat da inna rabbaka fa'alun bima yuri har ma annabi ya ji a karshe sai a gaya masa ba wanda ya rage a jahannama sai wanda qur'ani ya daure wanda qur'ani da ya ce zo ta bahar a bara su kare suka rage inna rabbaka fa'alun bima yuri
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود
وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مسلم وأما الذين صعدوا an gama da tafsirin shakiyun saura manne saura sa'idun wa amma da jina sai an gama fassara ne shakiyun saura sa'id suwaye ne su'ada وأما الذين صيدوا ففي الجنة وتقرا وأما الذين صيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك waɗanda suka zama suka rabauta duniya da lahira yadda su suka samu shakawa a bagiya waɗanda su samu sa'ada a bagiya su kuma za su aljanna da yarsu zama cikin aljanna khalidina fiya za su dawwama a aljanna ma damatin samawa ta rufe matuƙar sammai suna amsa sunan su na sammai ko suna tafi ko suna da ɗaya tafi ikon Allah ko an canja su ba su canja sunan su bane na sammai wal ardu ƙasa tana amsa sunan ƙasa ko ma ina ke cikin ilimin Allah sunan da ke ƙasa to illa ma sha a rabbu sai dai abin da ubangijinka ya so anan saboda kar a ɗauka su ma ‘yan aljanna ana iya fitar su. Wannan kawai istisna'i ne baya da alaka da wani istisna'i ne munkafi bai da alaka da wani fita koyi da ‘yan aljanna. Kamar dai ko kuma sabo da cewa sai yadda Allah ya so, shi yasa aka ce illa ma sha rabbu shi yasa sai kare da dan kar a jinkita a ɗaukar su ma ‘yan aljanna za su yi ce a ba an gaira baki aljanna da kayan ciki wata kyauta ne na mutanen da suke da rabon lahira wanda ba za ta taɓa yankewa ba ta zama shi a rabuka ayyukan saurayi cikin da kenan cewa ba zai ta ciki cewa wata ramai za su fita ba a'a yana ci ba inda rabaka ba da gari ba ne a ba'an ne gaira maki ba ba zai taɓa yankewa ba.
ولا تكن مما يعبد هؤلاء لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تكن في مرية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kare ka zama cikin kokonto cewa waɗannan mutane kafiran makka abinda ma ya min ma ya buga haƙulai na abin da suke bauta waɗannan mutane ke bauta na gumaka ma ya abuduna wallahi ba wani irin bauta suka musu daban ba illa kama ya abudu a ba'u kafin sai ba kamar yadda iyayensu da kakanni suka bauta wa gumaka wato ba su da wani zuciya in banda cewa gado suka yi illa kama guda ba su kafin wa inna lam wafu mu kuma in ji Allah da wallahi wa fuhum za mu cika musu nasibahu wato yadda yake man ka man gane shi na yaji dunya wa kina ta duwar ki dai amalan fiya a rayuwar duniya to a mugun aikin ma shi ma na bauta kuma kan nuwarsu in da muwafu nasibahu mu masu cika musu wato iya alhakin dai kuka su ne gaira mafusin ba tare da an tauye musu wani abu da zai su ba ma'ana iyayen da suka gadar za su kwashi zunubinsu da na koyarwa su kuma 'ya'yan za su kwasa ba tare da su fake wa iyayen ba imam muslim ya rawaita hadisi man qala sallallahu yana cewa man sanna fil islam sunnatan hasanatan فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجوره شيئا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزاره شيئا duk wanda ya sunna sunna mai kyau a musulunci yana da ladan sunnatawa da ladan waɗanda suka yi koyi da shi har alƙiyama ta ba tare da rage ladan kowa ba wanda ya sunna sunna mai muni yana da alhakin sunnatawa zunubin sunnatawa da zunubin waɗanda suka yi koyi da shi har alƙiyama ta ba tare da rage kowa ba yana da mutum da su don bayar mutunci.
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فلولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب hakika mu muka ba annabi Musa littafi a taura ya Rasulullahi kamar yadda muka ba ka alqur'ani a taura shi ne littafi na biyu a daraja a cikin littattafan Allah bayan alqur'ani a taura ke biwa a daraja sannan sai Injila sai Zabura sai sauran su kula da bamu sani ba su Ibrahim da sauransu ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة مبعث موسى للتاج التوراة فاختلف فيه sai mutanensa daga baya aka yi jayayya a kan wannan littafi mutanensa an zala salatuna ta iftarakatin yahudu ala ihda wa sabina firqa wa iftarakatin nasara ala sittain wa sabina firqa wa tatarku ummati ala thalathin wa sabina firqa kulluha fi an-nar illa wahida ila wa ma hiya ya rasul allah qala hiya allati takunu ala ma an alayhi asad yawm a bayan annabi Musa bani Isra'ila sai da suka kasu kashi saba'in da ɗaya bayan annabi Isa na sai da suka kasu kashi saba'in da biyu ni ma bayana al'umma ta sai sun kasu kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu in ba ce sun suka samu ba sai sun bi ta wuta in sun yi sa su gama da aljanna inda imani a sai dai guda ɗaya ne su ne alfirkatun najiya wacce za ta kan abin da nake kai a yau ni da sahabbaina to kuma hakan zai faru hakan ya faru kamar da ƙarshen surar zai kare wala ya zalu nan muftalifina illa man rahima rabbuka wa lidhalika khalaqahu har zuwa ƙarshe fatul bani walaula kalimatu sabakan din rabbika ba dan kalma ta ubangiji da ta gabata cewa sai Allah yana zai hukunci ba sai kowanne ya kai ajalinsa ba to la ujiya bainahum da Allah da an musu hukunci cikin anan duniya sun gane gaskiya da ƙarya amma dole da yake Allah ya ajiye wannan hukunci ce a lahira to dole su su jira sai an je lahiran zai wa inna sun kasance da shi shakkin min guri suna cikin shakka shakka mai sa shakka wato shakka ninkakken shakka ke
قل من عمل وفينه ربك أعمالهم
فإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما إنه بما يعملون خبير وإن كلا لما لما قران أهل الحرمين يواتوا مكة المدينة عبد الله بن كثير كان في المدينة كان لما sauran suna jawo kullum lamma layyar da malaman iraq irin su asim al-kubi da sauransu wayan kullum da malai wasu yanna mura kuka amalan ya rasulullahi duk waɗanda muka faɗi a baya kajira annabi nuhu da na annabi hudu da na annabi salihu da na annabi lutu da na annabi shu'aibu da ma na annabi musa fir'auna da mutanensa kowanne ubangijinka zai cika musu aikinsu a lahira abin da suka aikata ba wai azaban duniyan halakarwa ba muminan ciki ceton ceton da su da aka yi na daina rukar na daina salihan da daina shaibar da sauransu bayan ceton akwai lada kafiran kuma bayan balan ma ja amruna bayan al'amarin na azaba da ya zo kuma akwai sauran alhaki a lahira kowanne za a cika musu aikinsa innahu sami Allah ubangijin ka shi kabirun masani ne na ciki da waje ma ya amaluna da abin da suke aikata
فاستقم كما أمرنا وأنت معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت يا رسول الله dama a farkon sura kun faɗa sai na abubakar ya yi kashi a cikin imamu tilibi ya ce ya rasu na layi ƙarshen ta ya rasu na layi suna kayi furfura ba kamar da ba muna ganin ɗaiɗaikun furfura a gemunka da kanka haka jiba da tura sai ya shayya baki huru walwaki a ce wa amma ya nufa a duniya da sauransu wata riwaya ce ya baki hudun wa akhawatuha wato surat hudun ne da surorin da suke magana a kiyama su amma ya tafa a duniya su waƙi'a da sauransu suka sa da furfura a wata riwaya kuma wa akhawatuha an taɓa samun wani malami abu ali asuri ya taɓa yin mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulullahi ka ce shayya bafi hudun wa akhawatuha shin labarun annabawan da ke ciki da kafiransu da aka halakar da ya sa ka kurkura kowa ya ce a'a sassan in ka ba ku nisa. Wa man ta bu akwara wannan yin san gora. Ka tsaya teku kamar yadda aka rubuce ka. Ba infra ba tafri ba wata iyaka wajen aika a kai babu man sako sako shi sabu tsayawa sosai sakkan hanya madadaciya wa mata maka da wanda suka yi ga suka yi imani da kai suka tuba suka yi ga yaro su lallai to su tarabar nema mu tarabar mu ne za mu sa annabi gurgura dan shi kan dama a daidai yake kuma karkacewa ko dama ko hauni ya kori ga manzon Allah ya kori amma mu sarabar da aka ɗebo wa manta haka ba aka mu muka sashi gurgura saboda ba zai iya tafiya ya bar mu ba mu kuma ɗabi'a mu ne karkacewa kuma an ce ɗebo mu kuma a tafi daidai to kaga dole shi ka bari ruwa a wata su a shi kan dama a daidai shi a ne salatu sura wa innaka la tafiya da mustaqim dama Allah sai ne rantsa da zakin sa ba ki wallahi ya rasu da kai ne shi ruwa ne zuwa ga hakan ka daidai ciya to wanda bai ji da ba ya ce da mutane ka daidai ciya ka ba ku ne so kar ka ce ma ya koru ga manzon Allah san sakin kama ubirka wa man ta ka ma'aka da wadanda suka yi tuba suka fika wala ta dagau kada ku wuce iyaka wato iyaje inda Allah ya aji innahu saki Allah بصير هنا جنب ما تعمل الأدلة السائلة
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لهم من إلا من أولياء ثم لا ينصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا دكيت مجدك يا رسول الله لا تركنوا كركوا كركات إلى الذين ظلموا izuwa ga waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kansu suka yi tsadi suka bauta wurin Allah ko kuma suka zalunci kansu tsakaninsu da bayan yan uwansu ko suka zalunci kansu fi ma duk da shirki abin da bai kai shirka ba fatamassakum nar baratana ake wuta ta shafe ma'ana ta ga fasaha din na alqur'ani bai sai karin zalunci barantana ku da wuta ba karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci kaɗai zai sa wuta ya shafe da wani zalunci ga fada wajen zalunci faɗawa ne ba shafa ba ba shafa ba amma karkata zuwa ga waɗanda suke yi zalunci to na su rabon karkata alhakin sai shafa wuta aikata za ku kuma faɗawa wuta ba da masu hukunna karku karkata zuwa ga waɗanda suka aikata zalunci barantana wuta ta shafe wa ma lakum min dunillahi nawliya a idan kuma kuka zo fadawa idan wutar ta zo kama ku za su shafe ku ta kona ku ba ku da wani macikincin lamari kuma bayan Allah ce kwace a ba ku da wani macikincin lamari ya su kwace sun mala sun saruna sannan ko kun yi kuma kun yi agaji kun yi taimako ba ne ba ku agaji ke muke ku.
وَلَقِدْ قَالَ الْكَفَرُ فَإِنَّا نَسْمَعُ لَبَنِّ من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين a cikin wannan sura wannan ayar tana cikin wanda aka ware cewa ita ta madina ce ba ta makka ba ta yi sura makiya ce amma ita wannan ayar madaniya ce dalilin zaɓen ayar kuma imam cikin ya rawaito da isnadi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda ibn mas'ud ya ce wani mutumi a madina yana saida kayan abinci da dabino da rumman da sauransu sai wata mace ta zo za ta siya gurinsa to sai shedan ya raya mata ya yi wasanni da ita amma bai kai ga lalata da ita ba amma ya yi wasanni da ita abin da ya kai tabawa ko sun bako da sauransu to sai abin ya dame shi sai ya je ga abubakar abubakar ya ce ni ina ba ka shawara ka ce ka tuba wa Allah karka gaya wa kowa kadin Allah ya ce maka abin da ya ci gaba da damu sai je samu mawuri ka musu mawuri su kai ka je ka tuba wa Allah yadda abu ka ya gaya maka karka gaya wa kowa ya dai ji ba zai iya jura ba ya ce samu manzan Allah da ya faɗa ka san an jisala da sosai da aisha tana cewa mutum ne mai sauki ma ku kira bayyana amrai da illa tara aisara ma illa mutum aure makalaki tana cewa ba a taɓa ba wa annabi zaɓin abubuwa guda biyu ba sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi sai wani akabon Allah nan gane kowa nuna fushi da ɓacin rai kan sabon Allah annabi ya fi fushi yake masa haka ka aikata kaza da kaza hankalin da ya tashi to bayan ya tafi sai wannan aya ta sauko wa aqimi salata tarafai nahari wa zulfa min al-layl ka bai da sallah a gefen ki su wanne ne gefen ki sallan sare kan rana ta bada bayan zawal in ta bada rana da goyi da jirin a zahar la'asar wanzu na kwanci na sai liman da magariba da ishari kaga sallar da su ɗarfai na haji ɓaran na farko a turai a tsarin turai bayan zawar a zahar la'asar zura kwanci na sai liman daga magariba har zuwa cikin dare sallar ishari da sallar nabi ka tsaye da sallah a gefen yini da kuma cikin dare innal hasanati yuzhibna sayyi'at ayyuka kyawawa suna tafiyar da muna zalika zikari zakiri a nan abu abu abdullahi shiri alhaki ne a littafin sassan wajen kusur ya rabai shi ko tsara kuma suna yana cewa babu abin da yake neman ba abin da yake saurin kamo abu yake neman shi ya kamo shi da sauri kamar kamar sabon kyakkyawan aiki yake neman wato tsohon jini da rufe shi innal hasanati yuzika sai'a kyawun aiki suna rubuta munana su rubuta su kamar babu su a nan suna suna da yasa aka kira wannan mutum ya ce masa ya je albala ya yi na kira raka a biyu ya tuba wa Allah Allah zai yafe masa da ya ji daɗin haka sai ce a hali ya yi khasatan ya rasu babba wannan nawa ne ni kadai a da yawa a kuma nan annabi ya ce a ba na ce kadai wajen duk sa al'umma na ni sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda haka ya samu to in ya je na ji da raka ya abdullahi na ji da raka a ji Allah ta yare innal hasanati innas sayi'at zalika zikrani zakirin wannan ya isa wa'azi ga masu wa'azantuwa masu suna
واصبر فإن الله يعوض
wasbir ka yi haƙuri ya rasu lallai fa inna Allah la yudu ajal musulmi wannan da ke kafin ayar makka ce. ya rasu lallai ka yi yadda muka yi da annabawan bayan da mutane su suka karyata su ga yadda suka yi haƙuri ga yadda na halakar da kafiran na tsere da annabawan ta kai ma wasu ran in dai ba su tuba ba zan kama maka su a badar in halakar maka da na halakarwa in tarwata karfin kuma in taimake ka akan su fa inna Allah sani Allah la yuju ajrul mu'minin baya tozartar da aikin masu kyautatawa annabi kuma ya fi kowa kyautatawa sallallahu alaihi wasallam
فلولا كان من القرون من قبلكم أولي فلولا كان من القلوب فلولا كان من القرون من قبلكم بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبعوا الذين ظلموا ما أخرجوا فيه وكانوا مجرمين
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وترى الذين ظلموا ما أشركوا فيه وكانوا مجرمين فلولا كان من القرون أشين وفي الأرض suka gabata me yasa ba a samu irin mutane ragowar mazan jiya waɗanda wato mutanen kirki masu kyawun halaye da suka rage al'umma waɗanda za su rika hana ɓarna yan hauna alin fasadi me yasa ba a samu irin wannan ba ina ma a ce an samu irin su don su rika hana ɓarna amma kash sai dai ba a samu ba illa kalilan mimma an jaina min sai yan kaɗan daga cikin waɗanda muka tseratar waɗanda muka biya maka na jaina hudan نجينا صالحا نجينا شعيبا تصورا إلا قليلا مما نجينا منه وجب الذين ظلموا أما sai zama waɗanda suka aikata zalunci wanda aka ja kunni a cikin walakar sabida da suka zalamu nan sai suka fiye wa ma kuke kofi abubuwa na jin daɗin rayuwar duniya da ƙyananta da ɗaukaka da aka ba su sai zama wannan a hayatu sarrafa shi suka jewa ba su ji tsoron Allah suka yi suka yi da ya kamata ba. Wa kashi musulmina kuma dama sun kasance iya ne tun kafin kamun Allah ya zo, kamar wani kan bukatu ya mazu da sai a kenan. Wa kashi musulmina.
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون آه، وما كان ربك يا رسول الله لكن ما هلكت تسلسل أبايا آه، ولقد هلكنا كنا نكل كل ما ظلموا ولد بك هلك الأبايا باوي القرية بك هلكت وبينك بكتبت ya taɓa halakar da wata kudin kura wata alƙarya cikin alƙarya da aka halakar da zulmi da zalunci Allah bai taɓa halakar da wata alƙarya haka ba sai ya aiko musu annabawa wa ma kunna mu ikul kure illa wa azza zalimun Allah baya halakar da wata alƙarya a tayin aka fi duniya rasulan yadda alaihim ayatina sai ya tura musu manzanni manzanni su kuwa addini in ba su karɓa ba sai a halakar da su amma bai kuzalicin al'umma in bai tura musu mai gargaɗi ba wa ma kun na mu'azzibina hatta na ba'sa rasula har sai mun tura manzo sannan muke azabtar da al'umma ba al'ummar da Allah ta wata tura duk sabanta in ba an tura mata annabi ka ga nan wani wani hikima na alƙur'ani bai ce wa mata na rabbuka mulikar kurajin wa aluha salihu na fa'a wa aluha musu saboda akwai wani harakar da alƙalya ko da mutane kirki ne akwai hadisi sai da da mai gashi wanda Bukhari da Muslim suka rawaita sai da da mai gashi Zainab ‘yar abisar masu rawaitun wurinta, tana cewa wata rana da dare manzo Allah sassan ya farka cikin wani wanda ne kamar na dukuci, sai ce la ilaha illallah wai arabi bin sharri bin tara. Alfuki haɗi yawon min rabbi ya ji da maji da ƙadir ha haza, sai haka ya kusa masu girma, auka maka ƙadir haza. yace yace bayan ya yi haida da shi yace lallai bala'i ya tabbata ga larabawa da wani sharri da yake matsowa kusa ya matso kurkusa yau din nan da suke miki magana a daren yau din nan kanan dan ya ji da ma ji an balla an huta shi gurgudan hannu ya haɗa ya tsinka masu girma sai ya ce a yi wani shi nan salihun ya rasu da sa قال نعم إذا كثر الخبر yanzu ya kuma sai kuma halakar da mu kuma kuma muka yi duk ya ci mutum kwarai kuwa intanet da yawa amma bai ce ka ga wakilan sani suka ba wakilan musu wa ma ka na rabbuka ni duka rabbi wa aliya ba sani huna ba musu huna domin ko akwai sani da ana iya halakar da saboda wannan hadisi amma musulmuna masu gyara ba gyararru ba su suna wari suna kokarin gyara jama'a akwai ibnu majah ya rubuta wata yin cikin yau da na abokan yana da abin suna sai na cewa wallahi la ta'amuran da bil ma'ruf wa tanu wanda ake mukari aw la yab'asanna Allahu alaykum bi qalin bi'i aw aw aw ya ummakum Allahu bi azabin bi qalin bi'i wallahi ko ku tashi ku rika kuɗi da kyau kuna hana mummuna ko Allah ya tuno a baga hukuma da gare shi da gane ku gaba ɗaya ba wanda zai faci ka ka ga ba ku ci nuna a cikin al'umma kenan sai a tuno amma don akwai salihuna to lallai akwai yiwuwa a tuno da azaba akwai kuma yiwuwa Allah ya tuno salihuna ya ya kamce wa jama'a azaba amma abin da kuma suka nufi na amfi za ka tura da kabar in ba ta ce yawa yana yi a wa'adu wa musulmi
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق ربك فاستيقن ربك
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فلا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين walau sha a rabbuka da ubangiji ya fi ya rasu lallahi ka ga can an gama da lissafin hikima yanzu za a kuma lissafin shi an faɗi ga yadda suka yi su suka yi laifi wa alu an musulmuna a wa ma kana suka lulluka rubutun wa ma zararna walakin zararnu an musulun wa ma min ayatin mu ayatin da ke yi su illa bi shi illa ma jamu da suka wa ma zaɗin ga yadda nan kuma an zai musar da mashiya ko ya koma wa Allah cewa kowa ya ga an saba masa a matsayinsa na mai gida ba da sun ba in ka ga sa ba wanda su da ne unguwa bayan sun ka bane haka ne kai haka gwamnati haka kowa ban da abu shi Allah ba wa bai ita ba a ce wai Allah bai mashi'ar abu ba wanda ya dama ya yi ya fito na fito da mashi'ar Allah ba ba wa babu shi bai ita ba babu mahaifin fata ولو شاء ربك لو كنت جاءوا لجعل الناس أمة واحدة لا يملك متن أزمة غداء ولا يزالون بعضهم شبه مختلفين سنا ما تصابون لسنا إلا من رحم ربك sai dai wanda ubangiji ka ya ba ya ji ɗansa sai ya nuna masa hanya da daidaiciya wajen mattali masu rabbika wannan kuma jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya haka zai tsaya har a tsiyama tsaya dan sai saboda kalmar ubangiji da na cewa la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in ya tabbata wallahi sai na cika jahannama da mutane da aljanu to dan kalmar ta tabbata dole a tsayayya fariqun fil jannati ta dama wa fariqun fil bayt ta na hawu sai wanda ne su kauta a min al-jinnati wan nas ajma'in wa kullun نقص عليك من أنباء من تثبت به وجاءك في هذه الحق وموعظة
وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموجودة وجهة المؤمنين وكلا نقص بيجي باء شجاع نحن نقص عليك أحسن القصص shi yasa sai ta kanka karatu yadda Qur'ani ya saba a ayar ƙarshe na wannan sura za ki ga suratul Yusufa a kan kasar to gare na ce maka labari duk a ayoyin ƙarshe na sura duka labari da za a yi na annabawan surar da abin da zai faru zai daɗe maka ya baka kanun labarai yadda ya saba kowace sura in da zo karewa ayoyin ƙarfin sai su samarayi surar gaba surar gaba sai ta bada details na ayoyin ƙarshe na suka da tsakari wa kullum na kusu alaika ya rasulullahi duk gaba ɗaya labaran da muke baka tun da na baya na annabawa da wanda za mu faɗa a surar gaba muna baka waɗannan labarai ne min an bayar rusul na daga labaran manzanni ma ni sassifi biyu fu'adaka don mu karfafi zuciyarka ya rasulai cewa duk abin da aka maka mai daɗi to wani annabin ma an taɓa maka abin da aka maka na ɓacin rai wani annabin an taɓa maka ma yi ƙalu laka illa ma kan ila lin rusul bi qablika inna rabbaka la zuma quratin ga wanda suka wuce daɗi kenan wanzu ikadin ali ga wani kuma mugun magana ga annabi ba a taɓa gaya maka wajen ce ba su wallahi ba ce an gaya wani annabi da ya zo ga ya kafin kai walau mai daɗi ko mara kyau wa kuma da kasu alaikum nan baya da su ma ni san su ji ko ayi maulan shi ibrahim kola radiyallahu anhu yana hujja da wannan aya akan mawqifin manzon Allah Allah ta ce idan dai har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce maka wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma yasaddiqu bi fu'adaka muna baka labarin annabawa ne don mu karfafi zuciyanka to annabi Muhammad bai shi ba sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ta fita kowa lafiya ta fita kowa kabaki amma yake ce maka yasaddiqu bi fu'adaka ta fita kowa gyara ta kowa daidai da tsarki to ina ga mu masu kazantar zuciya ashe ba mu fi cancantar a ajiye mu a biya mana tarihin namu annabin ba sallallahu alaihi wasallama lalle mun cancanta to daga nan ya yi istinbai radiyallahu ta'ala anhu Allahu ya yi istinbai mawuci da shi karara ba yadda ka iya da ayan ba mu ka ba shi ba su haka ce maka an mata musa ba ta ma ka faru da tsirin a ka'ida wa kullum na kusa alaika min an bayar rusuli ma ni san tudin fi fu'ad a ya rasulullahi a muna baka labarin annabawan muka rubutu ce ka kage mu ma mun cancanta aike mu a daren maulidi a jiya mana wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jiya mana irin amfanin sa a gare mu ba masu zagi da suna cewa baya musu amfani ba mu wallahi mu wallahi annabi na mana amfani Allah bai amfane mu kaman yadda ya amfane mu da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam duk amfani da Allah ya taɓa mana ba mu taɓa samun amfani daga Allah wanda ya kai wanda muka samu daga manzon Allah. Ma'ana Allah bai taɓa amfanar mu da wani amfani da ya kai annabi Muhammadu. Duk amfani da Allah ya ba mu ƙarshen amfani da annabi Muhammadu ya fi amfani ko bai yi ba. Ko bai yi ba. Yanzu ruwan saman da aka ba mu ya kai annabi amfani. Abinci ya kai annabi. rayuwa ta ta yanzu babu a cikin yake masu Allah. Da aka duban annabi ya ce ba a bukatar amfanin sa rijiyar ne bai da yara. Sannan kuma in ka jero waɗansu ka zaga ya ce aka ce shi mutumin ya zagi manyan shani. Ya kira sunan Maulum Shekar Dumboti ya yi zagi, ya kira sunan Maulum Shekar Daula ya yi zaki ya kira maurin shi a jan ya kira shi abdullahi zelan ya kira shi dan foshe da ya gama zaki yana ta koshewa ne koshewa ne yana kammala sai ce ko annabi muhammad to ka'ida in ka kira sunayen waɗansu sunan zaga a jere ka kawo suna annabi ko shuru kai zai ko shuru kai zai shi annabi ba irin ku bane ba iri na irin ta ne ga Allah din ji an fara mana asar sannan yi kiran sa zaki annabi ba haka bane zaki annabi ko kayan sa kace kai yau din nan ko da an wanke riga na kai wallahi kai ga ko shawara ka bayar annabi Muhammad duk ajin da ka dangana masa na kankanci da dai ga wallahi ba abin shi yasa ma Allah yake bikin sai ya tsaftace mana shi ya fi kowa ƙamshi ya fi kowa tsafta ya fi kowa kyau ba jin a tare da shi dan Allah ya ɗauke mana wada ko ba ɗauke ba kafirai tsaka fa jaurewa suke yi wajen kafsu ko annabi ana gane wannan idan irin shi shi ɗan ɗauke da take da sako kana auzu billahi in suna gaba annabi jaurewa suke yi da haƙuri in sun dawo sai ka ji suna yi kuma ka kai ni ba yau tsoron kirsa ya gane ba karamin jaurewa ne ba wai ya ga annan yana ja Qur'ani yana jin daɗi wai sai ya ta daddaurewa kan annabi ya dinga shi Al-Qur'ani sai gaya mana wannan gulma ai da buran kuma tunda su da yake gulman ko sai da Qur'ani ya gaya mana ta in ka da lajilluna analiyatina laula an sabaqna alaiha yau saura kiris saura kiris wallahi kin mai wajen ba dan naciya da dauriya ba Allah da kansa yake kai ka rufe da hukumar da yan wuta yace fa ma asbaran ala nari kai sannan ku da hakuri ni ma na cikin na wuri Allah ma ya cikin na fa ma asbaran ala nari kai ma ma ke hakuri zuwa ga mai hanka lalle wannan su ko Annabi Muhammad ya Rasulullah Shi danka na rashin amfani ga annabi farisai duk yadda ka fiye magana wallahi kalmar kankanci wa annabi ba ta karanta risai na ce muku a baya mafi ya masa ne hasfaru annabi ke damar su ya kiyaye don ko a kasiran kar da lula don su yanzu kuma goro akwai yankin annabi ya ce wallahi da asunan naka yanzu na zan zare ka a cikin yadda ake zare gashi a cikin gashi duk da haka annabi sai da yi da addu'a Allah fa ayyil kuturul kus Allah jibril nake so ka hada shi ya taimaka maka dan hashi sai ni ke kare kuskure ah wajaka bijati al-haqq wa mawlidatu wa dhikri al-kutub ya rasulullahi a cikin wannan kuma fi hazi sura ko fi hazi ayat gaskiya ya zo maka a sauran masu da kuke wannan yana so ya taro hankali kan maudu'in da ake yi shi yasa ke wanda aka fi zafi lauru da mutu kan gaskiya ne hakika gaskiya ya rasu zannai da wa'azi ya zo maka da abin izina wa'azintuwa ga muminai ya zo maka a cikin wannan kistoci da aka faɗi a surtu hoji da wanda za a shiga cikin surtu yusuf alaihi salam
alhamdulillah kada ya yi wa kan sallahu akwai da tudu da kama da ya zo zai koma gida ya samu masu ya fi kuma lafiya a sa'in lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya ji kuma da kiyaye ya kiyaye kalma ta Allah saka shi eh Allah ya ji kuma su gaba da wata rayu da mutuwar barka da Allah Allah ya biya ku a cikin da ta da ta ci mu da gura Allah ya ku gudu da ta kai kai da barka da sallama Allah ya bashi lafiya da jama'a Allah ya bashi lafiya الحمد لله